الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab idan ba a manta ba wancan sati mun tike ne a babi da yake magana akan guluwi da ake yi a cikin kaburburan salihan bayi ta yadda daga baya ake mai shi da wannan wannan wajen wannan kabarin ya zama waje da ake bautan wani Allah a wajen ya kuma malam zai ƙara kawo wani babi da ke da alaka da duk babukan baya babu ma ja'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa sallam janabat tauhidi wa saddihi kull tariqin yusilu ila shirki babu da ke magana akan wato yanda manzon Allah ya kiyaye wato bangaren tauhidi a wannan al'ummar yadda bai bar bangaren tauhidi kawai a kana zuba ba ya yi gargadi a magance ya yi a aikace ya kuma nuni akan abin da yake shine shari'a da abin da yake ba shari'a ba abin da yake tauhidi da wanda yake ba tauhidi ba da kuma wasaddihi kulla wasaddihi kulla tariqin yusilu ila shirki da kuma yadda bazan Allah ya kafe duk wata ya toshe duk wata kafa duk wata kafa da za ta kai zuwa ga shirka to sai ya toshe ta sallallahu alaihi wasallam mala ya ce wa ƙaunin lahi ta'ala laƙada ja akum rasulun min an fusikun al'aya mala ya fara kafa hujja da wannan aya da ke cikin sojin tauba laƙada ja akum rasulun min an fusikun mala ya ce laƙad ja akum haƙiƙa rasulun wani manzo ja akum ya zo nan laƙad malamai suka ce nan allah ta'ala ya ƙarfafa zancen da wasu abubuwa guda uku na farko dai akwai alƙasam alƙasam shine wato rantsuwa da aka yi akwai takaririn wallahi laqad ja'akum saboda wannan lamun lamun qasam ce to kamar ubangiji ya rantse sannan kuma ya kawo lamun qasam din wannan lamun ita kanta tana karfa zance ya kuma kawo qat wannan abubuwa guda uku da Allah ta'ala ya kawo yana wato kamar duk wani wanda ya san duk wani mumuni ya kamata wato ya karkade kullun sai ji me za a faɗa gabi da manzon Allah shi yasa malamai suke cewa wannan aya aya ce mai girma da take faɗin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce eh sai laqad ja'akum rasulun hakika wani manzo ya zo muku an yi manzo Allah na kira an ba a ce laqad ja'akum rasul ba aka ce rasulun wani manzo saboda a girma sha'anin sa ai laqad ja'akum rasulun azim hakika wani manzo mai girma ya zo muku min anfusikum wanda yake daga ku mutane ko kuma daga ku larabawa daga ku larabawa kasancewa manzon Allah a balarabe ne saboda haka kuma da'awansa a wajensu ya fara yi suna jin maganarsa balle su ce ba sa jin maganarsa sai Allah ta'ala ce ya ce min an fusiku ko kuma min an fusiku ya zama ana maganar cewa daga mu ɗan adam ya fito daga jinsin ɗan ɗan adam ya fito wato bai zo daga cikin ajanu ba bai zo daga cikin wato mala'iku ba don haka yana da wasu abubuwa a aradul bashariya da wasu abubuwa da aka saba ganin ɗan adam da shi to shi ma yana da shi tsoka ne da jini ke yawo a ke gudana a jikinsa irin hukuma ke ce min an fusikun to amma za a faɗa wasu abubuwa da ya keɓance maza Allah ta fuskar daraja da suka bin matashi da mu halittu sauran halittu Allah ta'ala ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum azizun alayhi ma anittum wato duk wani abin da zai sa ku ba ku ji daɗi ba ko ya ba ku wahala azizun alaihi to wannan abu ne mai girma a wajen manzon Allah wato mazala mai girman faɗar rahama ne ga al'ummarsa da za a samu wani abu ɗaya mai sauƙi da ɗaya kuma mai wahala ne to shi mazala ya kaza amma al'ummarsa mai sauƙi ne shi ne azizun alaihi ma alittu harisun alaikum kuma mai yawan kwaɗayi ne gare ku duk wani alkhairi to shi mazala yana muku kwaɗayin shi duk wani alkhairi mazala yana muku kwaɗayin shi harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim kuma shi mai lausasawa ne mai tausayi ne mai jin kai ne ga mumunai shi mai jin kai ne ga mumunai kaga anan Allah ta'ala ya faɗa sufofi fa na manzo Allah kamar haka aka ce azizun alaihi ma alitu duk abin da zai sa al'umma ta shiga ta halin kakanika yi baya so ɗaya daga ciki nan to mutum ba zai zama kuma mai tarbiyya ba sai yana da wannan in ya zama shi a cikin in zai tarbiyya ko malami ne ko mahaifi ne in zai tarbiyya abin da ya dame shi shine ya ga ya kai jama'a cikin wahala shi bai damu da abin da zai zo ya zama consequences ba wani sakamako ba to kaga bai zama mai tarbiyya kin ba kenan aka ce kuma harisun alaikum kuma dole zama mai tarbiyya zama mai tun ne mai kwaɗayin alkhairi ga wanda yake mai tarbiyya din maza da kaga aka ce mai yawan kwaɗayin alkhairi ne ga mummunai sannan kuma dole ya zama yana jin kai ya zama mutum ne mai jin kai ga su waɗanda yake kira zuwa ga addinin Allah ko wanda yake mai tarbiyya in yayansa ne ko ma wane ne in matarsa ce ya zama yana jin tausayinta kamar yadda maza da aka ce aka ce azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'mini raufur rahim wannan shi sa malam ya kawo mana wannan aya saboda mu fahimci yanayin wato bambanci da da manzo Allah yake da shi sauran halittu Allah ta'ala ya kebanta shi da sauran halittu daga cikin kuma abin da ya kebanta shi da shi shine duk wani abin da zai kai zuwa ga shirka to manzo Allah ya hana mu akai baya cikin rahama kawai a dinga barin mutane suna yin abin da suka ga dama a cikin addini a'a lalle daga cikin rahama nuna rahama da kuma wato yan uwantaka shine mai majuna wato wa'azi mai majuna nasiha daga cikin abin da kuma Allah yake banta da shi duk da rahamansa shine ya ninka gargadi akan duk wani abin da zai sa mu zama muna yin shirka duk wani abin da zai zama wato yana yana tunkuda tunkude mu zuwa tunkuda mu zuwa ga abin da zai zama shirka to Allah to manzo Allah sai yake hana mu malaci an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la taj'al buyutakum quburan ولا تجعل قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات مالت عن أبي هريرة حديثي لك أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزام الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تجعل بيوتكم قبورا kada ku sanya wato gidaddajinku su zama wani waje wato na wato su zama kaman kabari wala taj'al qabri 'idan kar kuma ku sanya kabari na ya zama wani waje da ku rika kara kaina a wajen kuna zuwa kuna dawowa kuna yin wasu abubuwa a wajen wa sallu alayya ku yi min salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum duk inda kuke salatin da kuke yi zai iso zuwa gare ni rawahu abu dawud ma nace abu dawud ya ruwaito shi bi isnadin hasan da isnadi wato kyakkyawa wa ruwatu thiqat kuma marwaitan hadisin wato amintattu ne malam hana haka ya kawo wannan hadisi kamar yadda cewa abu dawud ya ruwaito haka din ne imam abu dawud ya ruwaito ta hanyar abdullahi ibn nafi as-sa'id daga ibn abi daybin daga abu sa'id daga sa'id al-maqburi daga abu hurairah isnadi ne hasan saboda shi wannan abdullahi bin nafi as-sa'id abdullahi bin nafi as-sa'id ya daga cikin almajirai imam malik illa iyaka dai shi wato bai da hadda mai karfi amma duk da haka malamai suna daukan hadisi a matsayin hasan bai kai kimma na inganci ba amma kuma yana yana kasa na ana hujja da shi ana hujja da shi abin da sa na fara wannan saboda akwai abubuwan akwai abin da abubuwan da yake rubuta daga imam malik na ra'ayinsa ko fitoyinsa to shi bayan imam malik wannan mutumin shi ya zama mai fatawa a madina bayan malik wannan mutumin abdullahi ibn nafi as-sa'id to kuma yana da wani abu da yake da yake ruwaitowa musamman bangaren aqida daga cikin abu da yake ruwaitowa cewa imam malik ya ce al-iman qawlun wa amal imani magana ce kuma aiki ne qawlun wa amal wannan kamar da aka sani a madajin ahlus sunna wal jamaa yace wa kallama allah musa ya tabbatar cewa imam malik ya ce lalle allah ya yi ma annabi musa magana magana irin tasa sannan kuma ya ce wallahu fi sama'i Allah yana sama wa ilmuhu fi kulli makan kuma ilminsa na ko'ina kaga imam malik ya tabbata cewa Allah na sama shi da kawo wannan abdullahi bin nafi asai ke rawaito wannan daga wajensa kamar da aka aka malamai da yawa suka fitar da wannan akari daga imam malik ibn anas almuhim dai wannan hadisi hasan ne kamar da malam ya faɗa saboda shi wannan mutumi abinda maza Allah yake nufi la taj'al biyutakum quburan kar ku sanya wato gidajen ku su zama waje na kabari kaman kabari wato kamar yanda kuka sani ai kabari kwanciya kai ake a ciki shine maza Allah yake cewa kar mu mai da gidan mu gida wuri ne na kwanciya ba a sallah na nafila misali ba a karatu karatun qur'ani ba a addu'o'i sai dai kawai mu je mu mu shiga mu kwanta mun gama mu fito eh to wannan shine manzo Allah ya ce la taj'al biyutakum quburan kar ku mai da wato gidajen ku su zama kaman wasu kabari ko sai dai a kwanta a tashi kawai shine manzo Allah ya ya faɗa wannan yace wala taj'al qabri 'idan kuma kar ku sanya wato kabari na ya zama 'id al-'id duk wani abin da akan je a yi shi bayan wani lokaci bayan wani lokaci ko kuma wato ko ya zama zamani ko makani in aka ce da zarar lokaci ya zagayo za a yi wannan abin to ya zama 'id ko kuma aka ce a'a din duk bayan lokacin zamu hada a waje wani waje ne kamar zamani shine kamar lokacin Eid al-Adha da Eid al-Fitr kaga lokaci ne da dan Eid da muke yi sai lokacin Ramadan ya ya shude sai a zo a yi sallah karama in kuma Zulhijja ta shiga kwana goma ya riga ya shude sai a zo a yi Eid al-Adha kaga wannan zamani ne in yi zagayo za a sace in yi zagayo za a sace haka har kuma Allah ta'ala ya ya nade duniya to akwai kuma makani makani shine inda sai an je wani waje sannan za a haɗu a yi wannan ibada kamar hajji duk shekara za a je wajen aikin hajji a yi wannan ibada to a shari'a duk wani abin da ke zamani ne ko makani in ya zai zagayo za a yi shi da sunan bauta to wannan shari'a ta riga ta kulle maka sai dai ka bari abin da shari'a ta ce maka halal daga wannan za ka gane da yawa abubuwan da muke kira muna wani wato abin da muke celebrating ko ce abinda suke yi na libari yake ba abinda mutane suke suke da zaran wani lokacin shekara ya zagayo a ce za a yi shekarar bikin wani ko kuma na babansa ko na babansa ko na shi kansa ko ma shi na maza Allah shi kansa maza Allah lokacin da aka aiko shi ai ya samu larabawa suna yi wasu wasu wasu bukukuwa da suke da zaran in wani ya zagayo za a yi wani biki amma maza Allah sai ya hana su da ya je madina ya samu wasu ya samu lansarawa suna da wasu abu wasu iri da suke yi su ma na bukukuwansu amma da dai sai ce Allah ya ba ku ya musanya muku wasu wanda suka fi waɗannan ya ba ku waɗannan abubuwa guda biyu wato karaman sallah da babban sallah saboda haka duk wani abin da zai zama zai zama wato in ya zagayo za a yi wani bikin sa biki na ibada ko a girmama shi ko a ce wani abu makamacin wannan to ya zama ibada tunda ya zama ibada kuma haramun ne a yi shi ba amma kaga akwai bambanci kamar kamar mu tsaye da ajanda mu ce mu bari sai next year a irin wannan datin mu haɗu don mu cika wata tattauna maganar mu wannan ba babu laifi wannan ba ai baya cikin wani wani abu ne da tsara tsari ne na rayuwa kawai bai shiga ciki ba a wani abu da mutane kan yi haka wani lokaci su ce duk bayan wani lokaci shi shekara duk dangi su zo su haɗu a ji waye ina ko kai ina ko ka tashi waye ya ci gaba waye bai ci gaba wa za a taimaka wa za a cincida wani ba suna yin shi ne a matsayin wani abin da ubangiji ya umarce su ba suna yi ne saboda sada zumuncin su sada zumunci ko dama kuma mutsulakin abu ne abu ne a sake ba a ga maka filla filla za ka yi shi ba ko ya ka yi shi ma mutukar ba su rike wannan abin a matsayin wata ibada keɓantacciya ba su ma za su rike wani abin ta zama ibada keɓantacciya ta iya zama bida amma ba su ba suna ɗaukar wani ibada ta keɓantacciya ba shi sa ba za a gani idan wasu sun yi farkon shekara wasu za su yi tsakiyar shekara wasu za su yi ƙarshen shekara da haka ana sa'ar hassabawa ba wai cewa ake hutur in ba a yi lokaci kaza ba to bai yi ba kamar yadda su masu masu yin bukukuwa suke yi kamar na bauchi ko abin da ya kama da wani to anan maka ga wannan shi ma al'id ne al-makani wato tsidi ne aka yi wato na na bigire mazala ana abin da yake hanawa shine kar a mai da kabarinsa ya zama kullum duk wani lokaci ko bayan wani shekara ko bayan wata ko bayan wasu shekaru in an tafi a ce kawai za a je a cika ana kara kai da kabarinsa shine mazala ce la taj'al qabri wa kana afwan la taj'al wa la taj'alu qabri 'ida kar ku mai da kabari na ya zama inda za ku rika kara kaina ya zama kamar kuna yin abin da mushrikan wanda sara suke yi mushrikan da sara daga cikin abin da aka samu suna yi shine suna kara kai na alƙabarin annabawansu da waliyansu malamansu malaman cikinsu duk bayan wani shekara duk bayan wani wata duk bayan wasu lokuta suna zuwa wannan wajen suna tsammanin wannan kabarin yana tana da wani wannan wato ƙasar kabarin tana da wani wani wato miza tana da wani wato keɓanci na musamman to kaga sai maza Allah ya hana a mashi wannan daga wannan kuma zaka fahimci cewa babu wata wato ita ƙasan ko da maza Allah yana ƙarƙashin wannan ƙasar to ita wannan kasan ba a ce mutum ya je ibada a wannan wurin ba saboda kawai manzo Allah yana ciki ba fada ba saboda me saboda manzo Allah gashi ya ce la taj'al qabri 'ida kar ku mai da kabari na ya zama waje ne da za ku riga kara kai na a wajen kuna ibada ko kuna tsammanin waje waje ne mai albarka da za ku je ku samu albarka a wajen wa sallu alayya maza Allah ce to ku yi mun salati wato in wani addu'a za ku yi masa to ku yi masa salatin ko a ina kuke fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum duk inda kuke salatin za ta kai wajena wato tunda kai ba kai da kake kai manzo Allah wannan salatin ba idan ka gaishe da manzo Allah ka mishi addu'a wannan addu'an wanda zai je kai masa wannan addu'an Allah ta'ala shi zai kai masa Allah ko ya wuce wasu mala'iku kuma Allah ya kai masa ta hanyar da ya dace to kaga ba kai kake kai masa ba kuma duk yanda kake cewa in zaka je da wanda yake nesa da wanda yake kusa duk kusan babu wani babu wani bambanci tsakanin su akwai hadisi banda wannan da mazala cewa ij'alu fi buyutikum ij'alu salatakum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura wannan ya ce a sahihaini kaga shi ma yana ƙara tabbatar da wancan hadisi na na Abdullahi ibn Nafi' as-Sa'iq cewa hadisi ne ingantacce na'am malai ce wa an Ali wannan hadisin Imam Albani ya shi ma ya inganta sa cikin Sahihul Jami' daga ciki akwai akwai abin da ya kamata mu ƙara kulawa kafin shiga hadisi na gaba akwai duk inda kake baka da bambanci da misali wanda yake wanda yake Najeriya da wanda yake Saudiya ba ya kada bambanci da wanda yake cikin harami wanda ba cikin harami a wajen yin manzo Allah salati eh manzo ba wai kawai wanda yake kusa kamar da aka saba gani a rayi a lokacin da yake a rayi wanda ya fi kusa in yi magana zai fiti wanda yake nesa baya ji to shi wannan ba wai ba wai shi da karfin shi ne yake kai yake jin abinda abinda muke masa na salati ba wannan salati da muke masa a sallah Allah ta'ala shine ta wata hanya yake kai masa wannan salatin akwai hadisi da in ya inganta yana magana cewa ana magana cewa mala'iku suke tattara abin da jin bayi suke faɗa da mashi salati su kai masa a wasu lokuta in ya tabbata to kaga to kaga wannan ga Allah ta'ala ya faɗi ko in ce ga hadisi ga manzo ya faɗi ga yadda ake yi in ma kuma ya ne dai wannan dai gaibi ne gaibi ne dole mai imani cewa Allah ta'ala yana kai ma manzo Allah wato duk wani addu'a da muke yi masa daga ciki kuma akwai salati daga ciki kuma akwai wato wato karhancin ko ma ka ce haramcin mutum ya ce zai je kabarin manzon Allah kawai tun daga Najeriya ce shi kawai kabarin manzon Allah zai ziyarta wannan haramun ne bid'a ce babu wani a cikin magabata babu wani wanda ya saba akan wannan mas'alar akan cewa bai halatta mutum ya tashi ya ce shi takanas zai tashi ne tafi wajen kabarin manzon Allah da sunan ziyara ba kamar da aka sani manzon Allah ya ce ba a ba a wato shaddur rihal shaddur rihal shine mutum ya yi mara ya shirya tafiya mota tafiya shi ko kuma ya hada jakansa ya ce shi zai tafi wani wuri da sunan ibada tafiya ta ibada to ba a yi irin wannan tafiyan zuwa ga kamar manzan Allah kamar yadda ba a yi irin wannan tafiyan mutum ya ce zai je tsoro sina inda manzan Allah inda wato annabi Musa aka yi munajati da shi Allah ta'ala ya munajati da shi ba a yi wannan wannan duka haramun ne Allah ta'ala bai shar'anta mana wannan ba shi yasa Imam Malik shi kansa Imam Malik abinda ake rubuta daga wajensa yake cewa yaki wannan shi makaruhi ne a wajensa wato makaruhi in yace makaruhi na nufin haramu din kusan magabata imam ayyatul arba akan hawan nan suke cewa haramun ne bai dace ba bid'a ce mutum ya ce zai tashi je kabarin manzo Allah takanas kawai kabarin ya nufata ya nufata da da ziyararsa sai dai kawai idan ya ziyarci musallacin to babu laifi kuma in ya je wato zai yi wani ibada a masallacin babu laifi ya hada da ziyara na kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya halatta dama kuma je kowane kabari to kabarin ma'aiki kuma wannan yana daga cikin abin da ya kamata ya kamata wato ya ziyarta malai ce wa an ali ibn al-husayn annahu ra'a rajulan yaji'u ila qurdah kanat 'inda qabrin nabiy sallallahu alaihi wa sallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu وقال لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم wani hadisi na makamancin wannan da muka karanta yanzu daga Ali ibn al-Husayn Ali ibn al-Husayn ina ibn Ali ibn Abi Talib wanda aka fi sani da Zainul Abidin manya manyan ya daga cikin wato manya manyan ahlul baiti wanda aka san su da falala annahu ra'a rajulan ya ga wani mutumi ya jiwo ila furja ya zo ya samu wata yar kafa wata yar kafa ce ya gani a kanat inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta zama yar kafa a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa bayan wato rasuwar ma'aiki to an raba ɗakin Aisha rabin rabin ɗakin sai zama nan ne kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wataƙila ko wata ‘yar taga ce ko wata ‘yar raga-raga da ya gani wata ‘yar kafa da ya gani shi sai ga wannan mutumin ya tafi wurin wannan wato ‘yar furja din wannan ‘yar kafa din fa ya da kulu fiha sai ya ɗan shige ta ka wata wata ‘yar taga taga ce haka fa ya da sai ya addu'a a wajen wannan kaga fa ahal bait ne fa in ya je sai ya je ya je shiga wurin kabarin sai ya je ya addu'a kana hahu sai shi Ali bin Abdul Husain sai ya hana shi wa qala sai ce ala uhaddithukum hadithan bana baka hadisi ba bana baku hadisi ba sami'tuhu min abi nazi shi daga babana baban shine Husain ibn Ali an jaddi daga kakana shine Ali bin Abi Talib an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace la tattakhidhu qabri ida kar ku mai da kabari na ya zama inda za ku rika kara kaina duk bayan wani lokaci da sunan ibada wala buyutakum qubura kar ku mai da kuma gidajen ku su zama kamar waje kamar kabari sai dai a kwanta ba yin ibada a cikin gidan wa sallu alayya ku yi min salati fa inna taslimakum saboda salatin ku ya bulughuni aina ma kuntum duk inda kuke wato wannan salatin zai zai zai iso ni wannan malai sharwahu fil muhtara ziyawul maqdisi shi ya fitar da wannan hadisin a cikin al-mukhtara ya ruwaito shi amma a cikin sanadinsa akwai dan rauni sai dai kuma hadisi ne hasan bi majmu'i turuqihi wa shawahidihi shi sai da Sheikh Nasir Albani ya inganta shi da kuma Sheikh Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya hassana shi saboda hanyoyi da yazo an ya samu mursal daga Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib an kuma samu daga Abu Sa'id al-Mahdi saboda hadisi ne dai tabbatacce ya inganta a wannan abin da maza Allah yake magana shine la tattakhidhu qabri ila shi ma da irin wancan hadisin da muka baro a baya cewa maza Allah yace la tattakhidhu qabri ila kar ku mai da kabari na ya zama inda za ku rika kara kaina da sunan ibada wato inda za ka je ka ce za ka yi addu'a a wajen ko kuma za ka je ka ce za ka roki abin wanda ke cin kabarin ko kuma za ka rika tsammanin cewa wannan kasan kabarin kasa ce mai albarka da ya kamata ka samu tabarruki ta wannan kabarin to wannan haramun ne mutum ne wannan haramun ne mutum ya yi kusan malamai magabata tun daga sahabbai har atba'u tabi'ai da atba'u tabi'ina su imam malik duk sun hana wannan kamar da muka faɗa imam malik ya hana wannan ya ce shi bai ganin halaccin mutum ya je ce zai je kabarin manzon Allah da sunan ya je ziyara kawai ya ce shi ko kuma ya ce tun da shi dan madina ne ko yana zaune a madina duk ya shiga kabarin ya shiga masallaci ne sallah sai ce sai ya je gurin kabarin manzon Allah ya masa sallama shi imam malik yace shi yana ganin wani abu ba daidai bane saboda me saboda bai ga bai ga magabata suna yi ba kamar yadda al-qadi iyad ya kawo shi a cikin ashifa da kuma tartibul madarik imam malik cewa la ara an yaqifa inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ba na ganin mutum ya tashi ya je ya dinga tsayawa wajen kabarin manzon Allah kawai ya je da sunan zai yi addu'a ko wani abu mai kama da wanda walakin yusallim sai dai kawai in yazo ya gitta ta wurin to zai iya sallama wa yamdi sai ya kawai ci gaba kare tsaya a wajen ce zai addu'a kare tsaya a wajen zai addu'a akwai abinda akwai abinda ake ruwaitowa daga wato Abdullahi ibn Umar Abdurrazzaq as-Sanani da Ibn Abi Shayba suka ruwaito ta hanyar Ubaydullah al-Umari daga Nafi' Maula Ibn Umar daga Ibn Umar cewa idan ya dawo daga tafiya shi ma ba wai kullu yake ba in ya dawo daga tafiya ne sai ya zo kabul kabarin manzo Allah sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah sai ya je kuma ƙara gaba ya ce assalamu alayka ya ababakar sai ya ce assalamu alayka ya abata ya ce assalamu alaykum ya manzo Allah assalamu alayka ya abubakar assalamu alayka ya babana wato Umar kenan sai ya ci gaba kuma yana gama zai ci gaba abinsa ba zai tsaya addu'a a wajen ba wasu wasu kuburiyuna masu cewa su sai sun je wurin kabarin waliyi ko wani abu sun dinga kare kai na wajen suna ibada suna yin hujja da wannan hadisi duk da wannan hadisi in karba babu wani hujja na farko dai shi kashi wannan hadisin wannan ya fara fahimci Abdullahi da Umar shi kadai yake wannan aikin eh shi sa shi jikan sa Ubaydullah da Umar yace ma na'lamu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika illa ibn Umar ba mu san a cikin sahabbai wani ya kwaikwayi ibn Umar a wannan aikin nasa ba shi kawai muka samu yana yi to kaga sahabbai sun sa'a masa da haka ba za a yi zana maganar shi ba ko da misali in ma kana tsammanin halacci ce to sahabai su sa'a musa wannan jikansa ne yake faɗin musa wannan magana ya ce ma na alamu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam san ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ba fa'ala zalika illa ibn umar wanda ya aikata wannan aikin sai ibn umar kaga na farko ke nabi kuma shi ibn umar ba fa tsayawa yake addu'a wajen ba ba cewa yake ya matsala ba ni ba ba cewa yake shi yana ganin addu'a a wajen akwai falala ba ba cewa yake zai dauki kasan ya sumbata ba ba haka yake ba kawai in ya zo sallama yake sallama kuma dama makabarin manzo Allah ko ma waye ko ba makabarin manzo Allah ba ko ma makabarta ne wani har halatta shi kare kamar yana ganin idan ya dawo daga gida kamar cikan zumunci ne ga manzo Allah ga Abubakar ga kuma wato Umar kasancewa su ne mafiya wanda suka fi kowa daraja a wannan al'umma yake ganin in ya dawo daga tafiya bari ya je musallama in yazo zai sallah sai ya je musallama kuma kaga ba kullun kullun ba su babu hujja to kaga shi ba akwai mace tsakanin wancan aikin da su suke yi da kuma irin wannan aikin da shi ibnu umar yake yi shi sa imam malik ya kaga yana daga cikin wanda shi yake bin fatawan abdullahi dan umar yake cewa to shi sai dai ka je ka salama a wajen amma ba ka tsaya a wajen ka addu'a ba shine yace la ara an yaqifa inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam walakin yusallim wa wa yamdi kawai sallama ya tafi kuma wannan wannan ba malik a wurin an ruwaci wannan an yi kacewa daga wurin altafe da yawa wato duk malikawa sun sallama cewa ne magana imam malik daga ci akwai littafin ashifa ashifa na alqadi ya da kuma wato tartibu almadarik akwai banda wannan akwai hadisi da suke kafa hujja da shi cewa man salla alayya inda qabri sami'tuhu wa man salla alayya na'iyan bullightuhu yake cewa wadu mazalla ya ce duk wanda ya yi min salati a wajen kabari na to na ji shi wato matsala ya ji shi duk wanda ya yi min salati a nesa to za a yi san min da salatinsa sai suke ce to kaga nan matsala ya ce ya ji shi tun da kuma ya ji shi to kaga kamar wai ya fi wanda ya yi a nesa da shi kenan da haka su je wani kamar matsala shi ta shi ta wato kada kai na a wajen suna yin wasu addu'o'i a wurin kuma suna salati a wajen shine sai wannan imamu imamu bai ya fitar da shi da shi da alukai da cikin abu'afa to shi wannan hadisi hadisi ne mawdu'i ibn jawzi da shaykhul sa'ib tamiya duk sun sun ce hadisi ne mawdu'i ƙarya kan manzon Allah an ce mawdu'i shine mukhtalaq al-makdhub 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na ƙarya a cikin sanadin sa akwai Marwan Muhammad ibn Marwan As-Suddi As-Suddi muna da su guda biyu akwai As-Suddi al-Kabir asuddi al-kabir sunansa isma'il ibn abdurrahman ibn abi karima shi saduk ne ma'a ma fihi min tashayyu amma dai saduk ne shi ya da gaskiya ba wai makarci ne ba kuma ba ana dan kiza da abin da yake ruwaitowa amma shi wannan muhammad ibn marwan as-suddi as-sagi ake ce masa to shi wannan watsatse ne wato makarci ne to kuma shi shi ya rubuta wannan hadisin kaga bayan da wannan hadisin ya ya tashi saboda duk wanda ya yi hujja da wannan hadisin ya yi manzo Allah ƙarya manzo Allah bai faɗi wannan maganar ba saboda haka wanda wannan maganar tana nan akwai akwai wani a wurin a wannan hadisin akwai wani magana da suke yi su masu masu cewa su dinga yin kada kai na wajen kabarin manzon Allah wani fassara na fadara da suka yi fassara ne suka yi na fadara suka ce manzon Allah cewa yayi wai yayi a wala taj'al qabri 'ida kar ku sanya wato kabari na inda za ku rika kada kaina da sunan bauta a wajen sai suka ce a ai kaga nan manzon Allah cewa yayi kar ku mai da shi sai shekara shekara tana ku rika zuwa wata-wata ko duk bayan sa'a-sa'a kaji irin wani kaji wani fasara na shedanci na shedanci wannan wannan fasara ce ta ta bid'a ita kanta naga a cikin wato akwai wannan ibn abdul hadi daga cikin daliban ibn taymiya a cikin ya littafi asarun banki wanda yake yi ma asulki raddi to shi yake cewa wannan maganan wanda ya faɗe ta shi ne wani azzanki wani zaki wani wato zakiyuddin al-mumbiri na faɗi sunan nasa daidai yake cewa wani ne yake faɗan wannan magana ibn qayyim kuma sai ya yi musu raddi kwarai daga sai ibn qayyim yace wannan fito na fito ne ga manzo Allah kuma wato tsaba da sa'a manzo Allah ne kace zaka fasara wannan fasara fasara ce ta ilhadi fasara ce ta fandara saboda idan kace manzo Allah wai ce waye wa a daina wa a dinga ziyartar shi da yawa to ya za ka yi da inda yake cewa ya tsine ma mami wanda ya rike wurin a matsayin masallatayya ya za ka yi kuma inda yake cewa kuma kar la ta ji alƙabari wakana inda muka faɗa a baya ya za ka yi duk wannan ruwayoyi sun daga wannan fasara ce ta fandara da tsamakin saba ma sa'a ma Allah ta'ala da manzon shi da haka bai kamata a tsaya a yi wannan abu ta wani wanda ya wannan fasaran ba za ka ta kuma sana wannan fasaran la ila ta ji alƙabari wa'ida shine wai kar kamar da shi ta shekara-shekara ai al'ilm wai galibi ya shekara shekara ne dan haka kokari a wata daya in ka samu dama in kuma zaka iya zuwa duk bayan wasu yan dakikai ka shiga to kaga ne wannan ba wanda ya fahimci wannan a cikin malamin magabata daga cikin akwai Malik ibn Anas bai fahimci wannan ba ya ce wai duk yadda ranar kashi ga masallaci kai ma ka je wai ka zace manzo Allah kaga shi ne ce shi yana ganin bai kamata a mutum ya rika yin haka ba sai dai in ya zo gittawa ta wurin ya masa sallama in ya zo gittawa ta wurin to babu laifi ya masa sallama kuma wannan wannan hadisi da muka faɗa yanzu kaga hadisi daga Ali ibn Husayn Ali ibn Husayn Zainul Abidin daga babansa Husayn ibn Ali daga babansa shi kuma daga Ali ibn Abi Talib daga manzon Allah kaga ahlul bait sun san ahlul su ahlul bait sun san meye abin sa gado na ilimin annabta sannan kuma sauran malamai duk ka gani ijma'i na malamai sa malamai suka cewa yana ijma'i ne in ba daga bayan baya ba a wajen yan bayi da aka samu sun saba akan wannan wato wannan mas'ala na'am tumana yake cewa fihi fihi masail bari mu karanta wasu daga cikin mas'aloli akan wannan mala ce tafsiru al'ula tafsiru ayatul bara'a akwai tafsiri na wato ayatul bara'a da makaranta wannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum min riga min fasaranta at-thaniya nabiyu ib'aduhu ummatahu an hadha al-hima ghayat al-bu'd yanda manzo Allah ya hana al'ummansa wato ya iyakance su daga kasu shiga wannan kasu wato tsallaka shingen da ya musu na tauhidi wato yace su nisance kansu daga shirka wato nisa mai tsawo mai girma mai faɗin nisantarwa daga shi daga tauhidi da shirka wato kamar matsala ya musu hima ne hima kamar wata shinge matsala ya musu abinda ke cikin shinge shi ne tauhidi aka ce idan ka fita to shirka za ka yi to matsala sai ya hana su ya yi wasa da'ira kamar haka ne ya ce to lalle kar a fita الثالثة نوكو ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته كاقا أنا أكوي أمبتن شوى مزا الله ينا متكر قدين الخير قريم kuma yana da tausayi yana da rajin kai gare mu da haka duk abin da yake da alkhairi manzo Allah zai faɗa mana duk abin da yake da sharri to manzo Allah zai mana gargadi akan sa to tunda har an samu manzo Allah yayi mana gargadi akan cewa kar mu daga kar kai na aurin kabarin sa to kaga wannan yana daga cikin cikar rahama kenan cikan tausayi da manzo Allah yake mana saboda kan mu je mu shiga cikin wuta manzo Allah yake ya gargade mu akan wannan malaci arabi'a na hudu نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص ma anna ziyaratahu min afdal min afdal al-a'mal kaga anan naulu hani da manzo Allah yayi akan ka a ziyarci kabarin sa kawai a kebance kabarin sa da ziyara kace ni zan tashi ne yanzu kawai daga gari na in tafi kabarin manzo Allah da sunan ziyara manzo kaga ya hana wannan yace la taj'alu wala taj'al wala taj'alu qabri 'ida daga a wannan a wannan shi sa Sheikhul Sa'ib Tamiya daga baya ya hana wato yana da wani tafi da yayi ya rubuta na hana ziyara ya ce shi abinda in kaje aikin hajji ko kaje ziyartar wato basul haram kaje kai aikin hajji ko wani abu daga nan ka hada da ziyarar mazan Allah babu ne amma ka tashi daga inda kake ka jaga gari ka ce za ka tashi ka tafi wurin kabarin ma'aiki ya ce wannan bida ce ya rubuta littafi akan haka sai suka taso akan wannan ibn taymiya ya sha wuya kwarai da gaske suka taso suka ce wa ibn taymiya yana hana wato aje makabarin ne baki da kaga shi ba abin da ya faɗa kenan ba in ya da wato al-ikhnaiya da yake da ya rubuta akan wannan sai da aka aka aka dinga husuma da shi da tsakanin su waɗannan malaman da kuma masu mulki cewa manzo Allah wato kamar ne yadda ake yanzu kamar in kace kar ayi maulidi kace to ga mijin annabi nan ya zo shi kaza kaza kaza kaza to shi ma ibn tabiya da yace kar ayi kar ayi irin wannan ziyara ziyara ta bid'a din sai suka ce masa ai shi maki annabi ne kuma yanzu ya ce ka azici manzon Allah shi ko ba abin da yace kenan ba shi cewa yi magabata ba a samu ɗaya daga cikinsu ba kuma da ya gaba duk wani mangan da maka wani sai imamu malik sauran manyan magabata ya kawo cewa sun hana a tashi ta kanas ka ce za ka tashi ka je wurin kabarin mazalar sunan ziyara ka ce ka hana faci kabarin kamar yadda kuma suka hana ka ce za ka tashi ka je wurin tsuri sina inda aka yi guda dace da annabi musa duk inda yake wato nan an taba yin wasu abubuwa na annabawa sun taba yin wasu abubuwa a wajen haramun ne ka ce kai zaka tashi da sunan ka je kai ibada a wajen saboda wuri ne mai albarka to abin da ibn tamiya shi ya rubuta ke na kuma akan ta yake amma sai suka zo suka ce ai abin da ibn tamiya yayi shine ya hana ya hana wato wato wato ziyara to kaga shi ba abin da ibn tamiya yayi ba kenan shine sa malai yace na haihu an ziyarta qabri ala wajhin maksus dan manzo Allah ya hana kawai musamman musamman ma mutum ya tashi ce zai je ziyarci kabarin sa ma annan ziyaratu min adalla a'mal duk da kaga ya halatta ka je ka ziyarci ka sauran kaburka to a kuma cikin kaburka da zaka ziyarta kuma kabarin sa yafi ya falala ka ziyarta din to amma ba a ce ka ga gari ba ba a shaddu rihal ka ce ni zan tashi a ce ina zaka je ce a ai ina ganin wannan watan kawai zan je saudiya ko zan je madina me za ka je ka yi aikin hajji ko umara ce a kawai zan je kabarin manzo Allah ne in to kaga wani haramun yayi abin da abin da ya sunan sa bid'a kuma dan magabata sun hana tun daga kan Imam Malik dan shi ba Malike ne Imam Malik ya daga cikin wanda aka rawaito akan wannan matsalar matsalar ziyarar kabari abin da aka rawaito a manganu da yawa daga Imam Malik akan wannan matsalar da sauran magabata duka kusan magabata ba samu sun saba kan wannan matsalar ba kwata kwata an samu da mutaakhiruna dama kuma sharri na yan baya dai daga sharri to yan baya ne suka zo da shi amma mutaqaddimuna malamai magabata tun daga ayyatul arba'a da wanda malaman su da kuma wanda suka bi su da kyautatawa su ma babu wani wanda taba cewa ma a je wai kabarin manzo Allah ta kanas da sunan ziyara a sai dai ka je in aiki ya hada ka a wajen kai kai kai ziyara kuma kai kai mishi sallama shi ma sallama kace kai in ka mun gama sallama ba ka zo ka ce to ya manzo Allah abinda kake faruwa fa a gari na kaza kaza kaza kaza akwai wasu makiya annabi to kaga duk wannan ba ce ka fara ka bashi wani labari ba ko labari ba a ce ka bashi ba kawai kai masa sallama ka je ka ci gaba amma salati da zaka masa salati zaka mishi a sallah zaka mishi a duk sauran ibadi dukanka ba a wannan wajen ba eh wannan shike nuna maka cewa ba ba wani wuri zaka ce wuri ne buqatul mubaraka sai da zaka je ka ibada a wajen sai inda aka samu a cikin shari'a an halatta maka ka je ka ibada a wajen al-khamisa na biyar nahi wa anil iktari min az-ziyara mazala ya hana a dinga yawaita kada kaida a kabarinsa ana yawan ziyara wajen ka ce kai a rana kai to biyar da wai duk jalan jami'i in ka je sai ka yi ziyara a wajen to saboda ce la taj'al qabri ida ko la taj'alu qabri ida kar ku mai shaida wa kabari na inda za ku zama kuna kara kai da a wajen kara kai da shine kana kaiwa ka kawo to matsala kaman ya hana wannan kenan kuma haka wannan daga ina malam ya fahimci haka daga maganar sai Imam Malik shi ne Imam Malik cewa shi yana ganin kar ka ce wai kai aikin ka kenan kai a wajen dan Madina ka ce da ka shiga za ka sallah a wajen sai ka je wurin matsala tukuna kun yi munajati wani munajati za ku yi kana kai da kake musu mishi munajati kullum kana masa salati so nawa so nawa kake masa salati wannan salati kuma ana kai masa ana kai masa kuma wannan Allah ta'ala ba zai tozota maka wannan wannan aiki naka ba saboda haka kamar yadda yazo a cikin as-sahihai daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri abin da yake wato tafiya na ibada tafiya da zaka ce zan dika gari da sunan in je wani wuri saboda albarkarsa in yi ibada a wajen to wannan waje ne guda uku kawai aka halatta maka waje ne guda uku kamar da mazala ce la tashaddu rihad illa ila thalathati masajid almasjid alharam wa masjidi hada wal masjid alaqsa eh almasjid alharam shine masallacin masallacin mai alfarma wa masjidi hada masallacin sa wal masjid alaqsa shine masallacin nan na na Qudus da ake tafa ma yanzu akai ya Allah ta ya kwato mana shi saboda haka wannan shine abin da yake a shari'a sai as-sadisa na shida haqquhu 'ala an-nafilati fil bait anan akwai wanda akwai wato mazala musashe musashe da al'umma da mazala yayi cewa lalle a rika yin nafila a gida ina ma da ya gano shi la taj'al buyutakum qubura kar ku mai da gidan ku ya zama gida ne kawai sai da ku kwanta kaban kabari kaban mamaci ya kwanta ya tashi kawai baya nafila baya sallah malam bai sa sallan farilla ba saboda sallan farilla ga namiji ya zama sallaci yafi mun ce ga namiji da mata su kaga su yi a gidan nasu ya fi lada amma ga namiji ya zama sallaci ya fi to amma in a hakan kuma bai kamata ya zama shi ɗungurungun baya yin wasu na filfili ba za ga wasu to in kana ganin ba za ka kaje gidan ba za ka iya yi ba shi kenan sai ba ka iya a masallaci ba za ga wasu a rawatin saloli na rawatin galibi shi wasu a masallaci suke yi gaskiya idan ya zama sai ya yi sai ya yi qabliyan ya yi ba'diyan sai tashi abin sa to in ya je ga wai ya huta to wani lokaci da Allah da ya yi da kasala ya in mun je ba ba wasu wani lokaci da ka dan gida sai ka manta amma in za ka iya yi ka yi a gida shi yafi eh kamar da misali ce khairu salatul mar'i fi baitihi ila al-maktuba eh sallan musulmi mutun yayi shi yayi ta a gida inda ba sallah ta farilla ba kamar da muka in ba manta ba ai mun yi wani wani karatu maka mace wannan abu musul aka muke cewa sallah da nafila ta har rawatib ma mutun yayi ta a gida shi yafi sadaka mutum ya mai da gidansa gida ne da zai ake ake ibada kare zama da dungurungun shi ba ya yi kuma iyalansa ba sa yi kuma gaskiya an ba ya yi kuma iyalan zai biya su shi zai dinga karfa musu gwiwa dole shi zai dinga tashi yana dan daddana kansa kuma ba wai sallah kadai ba akwai katin qur'ani akwai addu'o'i akwai abubuwa na alkhairi duk a rika yi a cikin gida din na ibada saboda kai zama waje ne zama kamar sai da akwanta a tashi shi ba a sama bai zama wai wai daki ko kuma wajen kwanciya ko gida ya zama sai da a yi bacci a tashi ba a yi ma Allah zikiri a lalle a rika yin zikiri as-sabi'atu na bakwai annahu mutaqarrirun indahum annahu la yusalla fil maqbara kaga anan zaka fahimci cewa sahabbai suna tare da annabinsu sun fahimci cewa ba a yin sallah a makabarta kuma wannan ai shirye ma zo a cikin hadisi la tusallu ila al-qubur kar ku yi sallah kuna yin masu fuskatan makabarta kar ku yi a cikin makabarta kar kuma ku yi sallah kuna masu fuskatan makabarta a matsayin kamar wata alƙibla kamar za mu kalla gabas kai maka kuma kawai mutum ce zai kalla kabarin wani ce zai zai addu'a a wajen ko du'a a masala ko du'a a ibada duk wannan haramun in yayi ta ana gudun kai ta zama shirka din ita kanta to kaga nan wato duk sun fahimci cewa sallah a wurin a makabarta ko a wajen kabarin manzo Allah wannan ba abu ne mashru'i ba ba abu ne da ake so ba sahabbai sun fahimci haka to duk wani wanda zai zo ce shi yanzu ya halatta babu laifi ku je ku ta yin abubuwan ku in dai ba ku ce masa Allah ba ya ku je ku ta yi haka suke cewa ku je ku ta yi in ba ku ce masa Allah ba to yanzu wa kake gaya ba saboda wannan ba za ka taɓa samun sahabbai sun yi ba daidai da Abdullahi dan Umar da makawo ruwayarsa kaga shi ba tsayawa yake addu'a a wajen ba ba taba samu an ce ya taba yin wani addu'a a wajen ba balle yazo ya ce yana yin manzo Allah wasu maganganu kamar yana yin magana da mai rai shi manzo Allah cewa ya ana kai masa ai idan karfin sa ya dan adam yadda Allah ta'ala ne yadda yayi shi abin dan adam babu yanda za a yi ni mu na muna addu'a dan Saudiya yana addu'a dan America yana addu'a dan ko ina yana addu'a ko manzo Allah ya ji ya zai ji yo manzo Allah zai ce zai ji na wata ciki ne ba ba zai ji ba saboda shi dan adam ne amma duk yanzu wani muka yi wannan salatin aka ce kuma ana tana isansa ana kai masa ita to kaga wannan ya wuce yadda kake tsammani ba wani abu ne na na musamman saboda haka to ka ce wai kai sai ka je wurin sa da ka faɗa wai ya ji wannan ba wai ba kai daidai ba ba kai daidai ba kuma ba shine abin da yake mashru'i ba الثامنة نتقص تعليله بذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد ya ce kaga dalili da manzo Allah ya bayar cewa salatin da mutum zai masa da kuma sallama da zai masa zai ishe zai ishe manzo Allah zai ishe manzo Allah din koda shi yana yana daga nesa koda yana wani gari koda yana wani kasa fala hajata ila ma tawahhamuhu man arada alqurba to wanda yake son shi sai ya zo kusa da manzo Allah sannan zai yi wannan abin ai ba ba bukata tunda ya ce duk inda kuke cewa yi tablughuni haythu kuntum duk inda kuke wannan abin zai kai mu to kaga babu bukatan ka shi ya dinga wani cewa shi ya je wurin manzon Allah sanin zai faɗi wannan wannan addu'a din babu bukata kuma ya fahimta cewa ba annabi shi ke amsa addu'a ba dama dalilin ka ce wai bari in je kusa da shi in ce in masa magana saboda ya amsa maka ko dai ya baka alkhairi in wani alkhairi kake nema ko kuma ya tunkuɗe maka wani sharri ko kuma ya ƙara sa maka albarka to duk wannan guda ukun nan aiki ne na Allah ta'ala idan ka ga an ce alkhairi ka zai same ka to Allah ne ya ga dama alkhairi same ka mazala baya sa baya ba da alkhairi sai alkhairi da Allah ta'ala ya bashi ya ba mutane yanzu ko yanzu ko ya koma ga Allah ba zai shi maka ungo ba sai dai kuma kaga daga cikin wani abu da zaka gani Allah ya taimaki mazan Allah kaga yanda ake kara kaina a kabarin waɗannan ake kira waliyai ana kara kaina ai da gaske ne idan aka je wani lokaci ana jin mudubi a wajen ana jin murya kwarai da gaske wani lokaci ko a ga kawalin yana wani sallah a wajen ko kamar shi ko mu da wanda ya sansa da ido da ido sai a ga tashi a ga yana wani sallah a wajen ana gani ai da ba wai ƙarya suke yi ba suna gani to amma shedani shi yayi wannan aikin amma kaga ba za ka ba ka samu mazala mushi wannan ba a ce bari an je an yi magana mazala ya ce to to to ina jin ka ai ba ka taba ji ba ko da ya zama dai an ajin to shedani shedani ne saboda ba ma wajen kabarin da ma ake ba saboda haka yanzu kai magana zan yace shi shi shedani ne to sai me Sheikh Abdul Qadir Ajlan daga cikin isoshi isa da da yake bayarwa akwai wanda yana wani addu'a kawai sai ya ga wani halitta kawai ta cika ta cika sararin samaniya ya daga kai waye waye kai waye kai ce shi ne rabbul alamin wai shi ne Allah ba sai a sai akar ya kake sai ke shi kasan malami na Allah shi bukatar janan malami na Allah shi ya san bayan ita Allah ta lalace lati birkul absa bayan da za yi kace ni in ganka ba zai yi ba kawai ya ce ya masa gwalo ya kyale shi su kaga to kaga wannan malamai na Allah kenan amma yanzu da karan ka ya je wani wuri ya ji ya ce a ana samun biyan bukata fa kamar yankan ka je wurin eh ana kuma in ya ji magana ko ya ce ya ga wani yana sallah a wajen ba wai ƙarya wasu ba ƙarya suke ba amma shaidanu sun je wajen eh kamar yadda mai watan gumaka ne ai ana nan ana nan a wani lokaci zai gani kawai ya gunkin wani lokaci ga ya kai kamar ya masa magana ko kamar ya biya masa bukata ko kawai sai ya kawai gunkin ya dan bada ansa kuma ya yi shiru sai ya tashi tafi abinsa ko ya aje masa wasu abubuwa na na neman kusanci kawai sai zo ya gabe gani ba aljanu sun dauka to eh so sana wannan ana wannan wani sai tsammanin kamar wani kamar sai suna ganin suna ganin wannan ba yake da suna annabi hadir annabi haliru eh shine ibn tamiya yake cewa ai ba zai kace ba kace ma wai ƙarya suke duka ba saboda tawatur yayi wato zai ka samu wani ya ce ya gashi a can waya kuma ba zai yi kace duka wannan sun haɗu kamar yanzu ne a ce dan wani akan ya faɗa wani akan ya faɗa wani akan rama wani akan kuma a lokaci da to zai wahala ka ce wannan ƙarya suke yi abinda shi ibn tamiya yake cewa ba ƙarya suke yi ba sai dai shaidanu ne suka shiga al'amarin su eh zai zai ce maka ya ni annabi hadir ne kiya kai ka san shi ne ba ka san shi ba yanzu ko maza Allah zai iya zuwa ya zuce maka shi maza Allah ne an gaba san shi ba ka san shi ne ko ya zai ya zo kai masa kai kai mafarki da shi maza Allah ya ce ba ba a kamance shi shedan bai kama da shi bai kama da asalin kamansa amma zai iya zuwa ya maka wani haka haka ya ce shi shi ne kamar yadda nan wasu ba suka zo su ce su jikokin annabi bane a to ayi abin da awace kuma wani lokaci sai aka aljanu suna yin wannan kar wani zai ce maka wallahi tallahi na gani ka ce masa ƙarya yake yi a kila ya ganin kila ya ganin ya je amma dai ya san cewa dai ba a samun shiriya ta wannan hanya eh ba a samun shiriya ta wannan hanya kuma duk wani da zai ce maka shi shine Allah a wajen ko ya ce ya ce ai suna cikin yi suna cikin yi suna cikin yi kawai sai sai ya fara mushahada mushahadatul haqqi wai kawai sai ya fara ganin Allah to ya ga wani abu ne dai ba Allah ba eh ban za da ce ya ga Allah eh ai Allah shi ba abu wasan shi ne shi zai ce ya gan shi ba zai yi ba saboda haka aljani ya gani aljanu kuma suna yin abubuwan da suka ga dama suna batar da mutane da dama wanda kuma Allah ya bashi fahimta da ganewa kuma zai ga zai ga haka shi kashi mutum miya da yazo yana yin fada da ire-iren waɗannan mutanen kaza mutum ya samu jarabawa kwarai da gaske mutum miya ya samu jarabawa daga ciki akwai matsala da suka so aljanu wani lokaci kasa suna zuwa suna neman fitowoyinsa shekul islam ibn taymiya ya kwarai da gaske to kuma akwai lokacin da aka je aka kama shi a masar ai da je masar da'awarsa ta ƙara faɗi Allah ya sa mata albarka sai masu mulki su kama shi kawai sai aka samu wani kuma ya balla a can dimashi kanin can garin shi ya yi kama da ibn taimiyya kuma yana magana yanta ibn taimiyya yana gabatarwa ya jinkitar irin tashi aka zo aka kawo masa wannan makace aka ce shi sarki kalawun haka ko yake gobe na ce a rike shi bai aka kaza kaza kaza kaza kaza ce a rike yake sai daga bayan labari aka tabbata cewa to shi ibn ya ce to aljani ne ya ce da alama yana halartar karatu na shi ne ya tafi shi kuma yana jin cewa shi duk da haka bai san kaman wani haske da ibn ya dasa shi ba zai cigaba da yadawa ka ji malami da Allah sannan aka ce to kai bisa ba za ka ce a mala'ika ne sako bai ba maka wannan abubuwan mai ce ai mala'iku ba sa ƙarya shi wanda makarici ne ai ƙarya ya mu ya ce ai wannan aljani ne ba ba ba ba ga an wani da ce ai kawai shi kenan ai wani ibn tabiyyar da kansa yawan da ya ambaci wannan ba wai ba ibn tabiyyar da kansa ya faɗi wannan maganar lokacin da kasa ibn tabiyyar ya samu abubuwa fa in kana kan tarihin shi kwarai daga cikin zaka zaka ga abubuwa masu daci ya halda abubuwa kwarai da gaske mutum ya yi gwagwarmaya masu mulki bisu kyada shi ba yan bida bisu kyada shi ba to aka samu kuma daga ba Allah ya albarka ba da'awar tashi har aljannu kaga awai sun karba Allah ta'ala ya masa albarka duk wannan duk wannan yanzu sunna din da ake ta ake ta muke ta maka cewa sunna sunna sunna sunna ah ya daga cikin wanda ya kawo ya kawo gyara daga lokacin sa zuwa yanzu ba samu wani malami da ya kiyaye sunnan manzo Allah ya ba ta kariya irin sa ba sai sunna ba bid'a sai tauhidi babu shirka kuma duk wani wanda ya zo so yake ba ya ce ibn taymiya ya ce saboda Allah ta'ala ya sharrafa shi ya dauka da'awansa ya dauka ambatansa mana ce at-tasi'atu na tara kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakhi tu'radu alaihi a'malu ummatihi fis salati was salami alaihi kasancewar manzo Allah yana barzakhu yana barzakhu barzakhu shine inda idan mutun ya mamata suka rasu inda suke zuwa to wannan rayuwa ita ce rayuwa ta barzakhu kaga ba karsa kiyama ba amma dai ana baina baina baina kai ba su su ba su duniya su ba su lahira amma suna barzakh to ita ma wannan rayuwa ce ta gaibi dole mu imani eh mutum ya ce shi bai imani da rayuwar barzakh ba to kuma wannan shi ma dai ya shiga cikin hadari na imaninsa to anan shi ne ce manzon Allah yana cikin barzakhu kuma ana zuwa masa da ayyukan al'ummansa na salati da suke masa eh salati da suke masa kaga nan salati cewa ana kawo masa ko yana ishi yana isa yana iso shi wannan salatin kaga wannan yake nuna maka wani abu ne na gaibi wannan Allah ta'ala shi ke kai masa ta wani hanya da da ya dace da shi saboda haka ba wani abu ne zaka zo ka ce wai dole sai ka je wajen sannan zaka ta magana saboda saboda aji ba ina ji kuma lokaci lokaci yayi lokaci yayi to mun zo kan ai mun zo kan babi insha Allah babu ya kare sai mu tsaya nan abinda muka taje Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana to kaga wannan shine shine kitabut tauhid duk tunda akmala ya fara akwai magana sa galibi yau ire-iren wani lokacin zaka ji ya ka in kawo magana ta san ba magana sa bane magana intermediate ce magana intermediate zai dauko ya sa ba ba magana sa sai da tafihi masail kaza kaza kaza kaza kaza amma an saki sai a ce wannan mutum shi ba ya san Allah ba ya san Allah ba ya kaza ba ya kaza ba ya kaza ba ya san Allah lafiya eh wani ma ya ka kafarta shi ce duk wanda ya da abin da ke cikin wannan shi ma duk a ci to ina ina ina zagin Allah ina zagin manzo Allah ina zagin sahabbai ina zagin waye cewa yake abin da Allah ya ce abin da maza Allah ya ce abin da yake kawai sai ce fiye masai akwai kaza za a fahimta a kaza wadda kuma shi ne abin da duk malamai ke yi duk hatta halayi da shi ba duk fa'in fiye masai ɗin ce hatta halayi da muke karantawa fiye masai ce abin da aka ɗan karanto na hadisi a ce to akwai kaza akwai kaza to shi kenan sai aka haɗa maka ce mai tashi waje ɗaya sai ake gaya maka ba wanda ya zo ya ce maka kawai zai zo zai kawo ra'ayinsa muradin kasa a tsarari shi da sa duk a cikin malamai duk wanda ya kawo ra'ayinsa gayanta za ta ku jale mishi kayan shi haka malamai ke yi Allah ta'ala ya ji kansu da rahama Allah saka musu alkhairi in babu tambaya insha Allah sai mu kira sallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh